بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم العارفون المقربون عند الله عارفين قصد الله لا يغيب الله عن قلوبهم لحظة Allah bai fakuwa ga barin zukatansu ko da kyaftawa fahim ya tazakkarunahu da'iman suna tunaye da Allah koyaushe fa idza qila da an ce huwa yakfihim zalika min dhikrillah huwa ta ishe su ba sai an ce Allah la yanzuruna ila annahu dhamir ba su duban cewa dhamiri ne balbari huwa huwa huwa hatta tajida ba'dahum har za ka samu sashen su ya zuki yukarriru haza yana maimaita wannan waya kulu yana cewa hu hu nan muka aje shine maqamin ashab shine maqamin almuqarrabuna ila Allah almuqarrabuna ila Allah wa ba'dhum yaqul wasu na cewa innahu huwa al-ismul azam ismullahi al-azam ne huwa maqamul muqarrabin to wallahu inda muka aje shi ko Allahu maqamu ashabul yamin shine matsayin ashabul yamin ahlul maratib al'umum alladhina la ya'lamuna al-haqqa haqiqatal ma'rifa yahtajuna li an yuqala huwa Allah mabuta martabobi na kowa da kowa waɗanda ba su san Allah ba yadda ya kamata a san Allah yadda muƙarrabuna suka sani to suna da bukata a gaya masu huwa din nan to Allahu shi aka ce ma huwa Allahu to shi a huwa amma wajen ashabul yamin su kan muqarrabu na huwan to shi din dai huwan amma wajen ashabul yamin a abinda a huwa Allahu walakin inda ma sami'u Allah da sun ji Allah an ce Allah tazakkaru sai su tuna wa ma ashabu shimal amma kafirai fa yunkiruna wujud Allah suka suna musun kai aiko babu Allah shi Allah din babu shi tabaraka wa ta'ala wa yaqbaluna ta'ada ta'addud al-aliha suna karban yawan iyayen giji sun ce iyaye iyayen giji suna da yawa fahtaju to sai suka buƙatu ila an yuqala lahum sarihan a gaya masu bayyane a haddi wane ne Allahu maimakon a ce masu huwa na muƙarrabuna ko a ce a wanda a huwa Allahu na asabu lemin su ba su gane sai dai a ce masu a had shi kadai ne waɗannan gumakan lati da uzza da manata da makamantansu ku balla duka duka ba iyayen giji ba ne dodanni ne a hada sai a gaya masu wannan huwa Allahu ahad shi Allah shi ne Allahu kuma shi kadai ne. Ƙul huwa Allahu ahad, ƙul ya Muhammad huwa shi Allah, Allahu shi ne wanda halitta sammai da ƙasai ahad kuma shi ɗaya ne. La sharika la bai da abokin tarayya, ahadun fi zatihi shi kadai ne a zatinsa wasu fati da sibofinsa wa asma'ihi da sunayensa wa af'alihi da ayyukansa. قال يهودي ولا يهودي يتي هو أحد وأنت أحد وأنا أحد شي الله شي أحد من شي ديني كي ما كي كليني ني ما ني كليني إلا له أكتي لا أرياك كي أنت لست أحدا كي ما كي كلي بني إنما أنت مخلوق بين نطفتين tun halittarka tsakanin biyu an ka hitar da kai mani biyu ya samar da kai ma'il mar'ati maniyin mace wa ma'il rajulin da maniyin namiji kaga tun an samu biyu wa akhrajaka Allah ila dunya sana Allah ya fidda kai duniya wa anta bainal layli wan nahar kana rayuwa tsakanin dare da yini wal akli wal shurbi ka ci ka sha wal yaqla wal nawmi ka falka kai bacci wal hayatu wal mamati ka rayu ka mutu ma'annaka murakabun sannan an gina ka min ajza'in adida gaba gaba gaba har 360 ila magana kai kadai ne lasta ahadan ka ganka ba kai kadai bane wallahu tabaraka wa ta'ala huwa al-munfaridu Allah kadai ne makalaici bil ahadiyati da sifa ta ahadiyya al ahadiyatu ahadiyya la tusabu biha ba a sifanta kowa da ita illa hadratullah sai halar Allah tabaraka wa ta'ala قل هو الله أحد الله كرر الجلالة يا ساكي ميميت اسم الجلالة الله الصمد هو المقصود في جميع الهوائج shi kowa ke nufata wajen bukata barawo in zai je sata sai ce Allah ka ba mu sa'a shi kuma mai shago in zai kulle sai ce Allah ka tsare mana kaga kowa dai Allah da mugu da na kwarai duk dai Allah Allah shine as-samadu arafa sai kawo alif da lam ya kawo ma'arifa ga as-samad bai ce Allahu samad ba irin da yace can qul huwallahu ahad bai ce qul huwallahu al-ahad ba qul huwallahu ahad nakira Allahu sai ce as-samad bai ce Allahu samad wala kar ahad ahad لأن الصمد معروف عند الجميع دم الصمد سنلين ودن kowa. وأحد أما أحد ما يعرفه إلا القليل ba wanda ya san shi sai ‘yan kanan mukarrabuna kenan da ashabul yamin amma ashabul shimali ba san wannan ba wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah wallahi in ka tambaye shi in ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da kasai za su ce Allah al-mushrikuna wal kuffar mushrikai da kafirai maguzawa da kafirai kullu mai ittafaqu ala wujudillah duk sun yadda akwai Allah wa annahu al-maqsud kuma shine ake nufata fi jami'il hawaij ga dukkan bukatu fasara ma'rufan ashe Allah sananne ne inda jami'i wajen kowa fali hada dan haka ja as-samad sai as-samad yazo bit ta'rif da alif da lam wa ma kaunuhu ahadan amma kasancewa shi ahad fadhalika huwa mahallul kufri to nawa kafirci yazo su kafirai inda suka sha ta lalabiya ba su yadda sun san akwai Allah ba su yadda da shi ɗai ba ne to nan ne mahallul kufri da zarar mutum yadda Allah shi kadai ne shikenan ba kafiri ba ne ya shigo da'iratul islam fali hada na kara ahad shi yasa yayi na kira ga ahad wa hada bizat huwa sababu takrari kalimatillah wannan da zatin maganar shi ne dalilin maimaita kalmar Allah za ka ce bizzat haka yake huwa bizzat haka yake huwa sababu takrari kalimati Allah shi ne dalilin aka sake maimaita aka ce Allah aka ce as-samad laula bi karar Allah da bai maimaita Allah ba karo na biyu la yumkin baywa an yati ahadun nakiratan ahad yazo na kira wa yati as-samad ma'rifatan samad yazo ma'arifa shi yasa sai kara ce Allah da ba a kawo Allahu ba sai dai a ce ƙul huwallahu ahad ya ce ƙul huwallahu ahad Allahu samad hana ya juzu ya halatta walakin sai dai a ce ƙul huwallahu ahadu samad هذا في اللغة العربية لا يجوز بها لتأتي قل هو الله أحد الصمد سي الله يا زاك دوا سبو ديوان كان أحد يا ذو نكرة فجاء أحد سي أحد يا ذو منكر النكرة والسما سما يزو مؤرفا معارفا لأن بينهما دنس كاننسو لفظ الجلالة قال لفظ الجلالة الله أحد الله الصمد والله تبارك وتعالى الله حيث أنه أحد تند شي كليل وهو الصمد كما شي كواكي نفاتا وأحد شي أحد لا يعرف با وند يسنش إلا أولو الألباب سيما سقوا يحنكني والصمد الصمد معروفا عند الجميع سننين وجن قوة فلهذا قال شيزاتي هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد الله بيحيف با ولم يولد بحيفيش با الله تبارك وتعالى ليس له ولد الله بيد لا ولم يولد بيد أبا بحيفيش با ليس له والد الله بيد أبا حذر من, مر... حذر من مريم allati qila innaha ilahun wannan an yi taka tsantsan ne daga maryamu wadda wasu suka ce ita abin bauta ce wahiya waladar isa ita ta haifi isa na'am man yasihu an yakhruja minhu waladun duk wanda ya inganta ɗa ya fito ciki nai la yasihu an yakuna ilahan bai yiwa ya zama ubangiji wa maryamu waladat isa to ga maryamu ta haifi isa laisa bi ilahin gidan ba abin bauta bace walam yulad kuma ba haife shi ba bai da uba hadarun min isa wannan ana bani tsoro ne sauna daga annabi isa isa qalu innahu ilahun isa sun ce abin bauta ne wa huwa mauludun gashi haihuwar shi aka yi waladatu maryam maryamu ma ce ta haife shi man kana lahu walidun wanda ke da uba fala yumkinu an yakuna ilahan ai bai yiwa a ce mai abin bauta fa isa laysa bi ilahin isa ba abin bauta bane lam yalid bai haifu ba wa lam yulad ba a haife shi ba lima lam yaqul me yasa bai ce ba lam yulad wa lam yalid wal insan ka san mutum kabla an ya kuna walidan kafin ya zama uban wani ya kuna mauludan sai ya fara zama sai ya fara zama dan wani idan kaunuhu mauludan kasancewar sa abin haihuwa sabaka ya riga kaunuhu kasancewar sa walidan uba wal qur'an qur'anu qaddama sai ya gabatar da lam yalid ya fara cewa bai haihu ba ala bisa lam yulad ba a haife shi ba aljawab ga amsa annam idda'u lillahi waladan wasu kafirai ne suka suka yi da'awa suka yi ai suka yi ƙaryar cewa Allah yana da ɗa wa madda'u qattu lahu walidan amma tunda ake ba su taba da'awar Allah na da uba ba kaga farar da da'awa sai ya fara mayar da da'awarsu kaga abin da aka fara faɗa a fara kore shi kabla an yadhkura kafin ya ambaci Allah walida lahu cewa bai da uba tunda an ce ga abin da aka fara cewa yana da ɗa to a fara kora ɗan to nan gaba ko da za su ce yana da uba to a sannan a kora wannan idda au sun yi da awa anna lillahi waladan Allah na da ɗa na'am wa humul muddauna qismani su masu wannan da'awa kashi biyu ne minhum man yaqul akwai wanda suka ce inna lillahi waladan Allah na da ɗa wa minhum man ya'taqidu akwai wanda ke kudurci annallaha laysa lahu waladun a'a shi Allah in dan da bai da da walakin ittakhadha Isa waladan lahu amma ya riki Isa ya ce to Isa na mai da shi dana dan ba ku san uban shi ba to ne uba ne ala innahum min itkihim la yaqulun walad Allah ala na'am innahum yahudawa min ifkihim ko nasara saboda min ifkihim dole kiran ƙaryarsu lai ƙuluna nasara na cewa waladallah Allah ya haifi ɗa shine Isa idda annahu walada bilmadi su yi da'awar ya taɓa haihuwa can baya wa qalu ittakhadha Allahu walada sun ce Allah lallai ya taɓa riƙa ɗa yana da ɗa faradda sai ya raddi ala qaulihim ga zancen su waladallah da suka ce su ne suka ce waladallah Allah na da ɗa sai Allah ce ƙarya suka yi lam yalid bai da ɗa wa radda ala qaulihim yayi raddi ga zancen su ittakhadallahu walada bi qauli sai Allah ce lam yattakhid waladan Allah bai da ɗa yanzu ko nan gaba wallahu laysa lahu waladun haqiqiyyun Allah bai da ɗa na haƙiƙa ce shi ya haifai walam ya tabanna ahadan sannan bai riƙi wani matsayin ɗa ba innamal kullu abidu kowa da kowa dai dukkan halitta bayan Allah ne lam yalid wa lam yulad Allah bai haihu ba ba haife shi ba Allahu tabaraka wa ta'ala laysa lahu waladun Allah ba ya da ɗa wa laysa lahu walidun ba ya da uba idda fil madi can inda aka fito sun yi da'awa lahu waladan Allah na da ɗa falafal walada sai kora ɗan filmadi can baya walam yadda au alaihi waladan ba su da'awa ɗa ga Allah ba fil mustaqbali can gaba falima yahtaju falam yahtaj shi yasa bai kafa da wata hujja ba li an yanfiya waladan yazo sai ya kora da mustaqbalan nan gaba bai ce ai bai ce lan yalidallah bai ce har abada Allah bai haihuwa ba lam nahtaj ba buƙatu ba mu buƙatu ba li an naqula haza mu faɗi wannan lam yaqul ahad illa Allah sayyidu bai ce ahad bai tsaya nan ko inna allaha sai yalidu huwa allahu ahad yace lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wani kowane ne bai zamo ba kini lahu ga Allah alladhi hadihi sifatu to Allah da waɗannan su ne sifofinsa la yujadu ilahun fanin ba a samu wani ubangiji na biyu yattasibu bi hadihi sifat wanda zai sifantu da waɗannan sifofi faya kuna mumathilan lahu su zamo masu tamkace teliya ga Allah a ce ga wata sifa wannan sifa ta yi daidai da Allah warada ya zo anna ma'rifata hadhihi surati duk wanda ya san wannan sura sanin wannan sura jannatun hadiratun aljanna ce tare da kai duk wanda ya san ma'anar qul huwallahu ya shige aljanna الإنسان إذا عرف معناه قل هو الله أحد فقد فقد دخل الجنة في الحال mutum da ya san ma'anar qul huwallahu ahad ya shige aljanna nan take li'anna aljannata shehu zai gama me aljanna domin aljanna an yaji dal insanu ma yuwafiqu shahawatahu wa aqlahu abinda ake ce ma aljanna mutum ya samu duk abinda ya daidai da sha'awarsa kuma ya daidai da hankalinsa idan wajatta ma yuwafiqu shahawataka idan ka samu abin da ya dace ma sha'awarka walam yuwafiq aqlaka amma bai dace ma hankalinka ba falaysa hadha bi jannatin wannan ba aljanna bane wa in wafiqa alaqla idan ya dace ma hankali walam yuwafiq shahawa bai dace ma sha'awa ba falaysa bi jannatin ba aljanna bane amma idan wajatta ma yuwafiqu alaqla wash shahawa amma in ka samu abin da yayi daidai da hankalinka kuma shawa kana son wannan abu walawan fiya ma yi shahun faƙad da haltar janna ka shige aljanna wani insan mutum fiye shai'an yana da abu tare da shi fiye aqlun yana da hankali wa fihi nafsun yana da nafsu aqluhu hankalinsa lahu matlabun yana da abin nema wa nafsuhu nafsu dinsa laha matlabun tana da abin nema al shi aqlu matlabuhu abin nemansa an yaji da aminan ya staudi wa indahu jami'a ma yamliku min alhasanat ya samu amini amintaccen aboki wanda zai ajiye a cikinsa duk abin da ya mallaka na kyawawan abubuwa na kaya da na magana da na aiki wan nafs ita ko nafsu tahtaju tana da bukata liqaniyin ta samu mawadaci jawadin mai baiwa tu'alliqu alaihi azma'aha wanda za ta rataye dukkan tsammanin ta kwadanta kullun duka fata qulubu minhu daga mawadacin nan sai ya zama tana neman jami'a ragaba ta duk abin da take nema wa ma'rifatullah to sanin Allah idza arabta Allah in ka san Allah tajidhu aminan shikenan ka samu amintacce zuba asraru ɗinka duka zai tsare ma kullama auda'ata indahu duk abin da ka ajiye wajen Allah tajiduhu za ko tajiduhu za ka same shi mahfuzan Allah ya tsare ma abinka ilal abad ha abada wa tajiduhu za ka samu Allah ganiyan mawadaci kullu ma tahtaju ilaihi duk abin da kake da bukata tasalu da ka roka wani ka sai baka idan kenan man arafa Allah wanda ya san Allah waje da muradahu ya samu bukatar shi kaga wanda bai san Allah ba bai samu buyan bukatar shi ba شو من كتاب من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد wanda ya samu Allah ne ya rasa wanda ya rasa Allah ne ya samu wa hunalika shay'un wa hunalika shakkun to nan akwai shakku aw taraddudun ko kai da kawo fil nafsi a cikin nafsu hal hunalika ilahun akhar sai ka ji tana cewa to wai akwai wani abin bauta daban yaktasibu bi hadhihi sifati wanda ke sifantuwa da waɗannan sifofi wanda fa wujuda ilahin sai ya kora samuwar ubangiji yattasibu bi hadhihi sifat wanda ya sifanci da waɗannan sifofi fa'alimta sai ka san Allah hadal wahida wannan ɗayan alladhi huwa al-amin wanda shine amini alladhi tudi'u indahu al-hasanat wanda zaka ajiye kyawawan ababenka a cikin sa a wajen sa wa huwa al-ghani kuma shine ga modacin nan alladhi tu'alliqu alayhi al-atma'a wanda za ka rataye duk abin da kake tsammani garai huwa hadhal wahid shine wannan makaɗaici Allah faɗat kawai la yujadu lahu thanin ba a samun na biyu ga Allah fassara hata kaga ka huta an taɓallubi ayyi shay'in daga zuwa neman komai fa hada dukhulun lil janna wannan ka shige aljanna man arafa Allah duk wanda ya san Allah dakhala jannatan hadiratan ya shige aljanna da ke tare da shi la ya hinnu ba zai yi bege ba ma dama fiya matuƙar yana cikin aljanna qul huwallahu ila aljannatil mustaqbala zuwa aljanna da ake jira sai can gaba suratul falaq makkiyatun khamsu ayat Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل كتي أعوذ إلى نيمان تري برب الفلق دو جدين أصبع قل أعوذ برب الناس سبب نزولهما دليل سوكو أن سوري قدابيو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر ماذا الله أما يسيري سحره لبيد بن الأعصم بيهودين يهوديون labid ibn al-asam ba yahude shine yayi ma manzon Allah farce kana fil madina ne yake zaune madina minahikin Allah akhadha shay'an ya sa an samo mai wani abu min sha'aratin rasul daga gashin sumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wani jinga in ya ga manzon Allah an mai aski a ebo mai gashin annabi wasawwara suratar rasul sai hoton jikin manzan Allah sai zana manzan Allah sura kamilatan cikakkiya kawai sai hoton annabi ya buga fa'aqada uqadan sai kulli goma ihda ashrata uqdatan sai kulli goma sha daya fada ala fi kulli uqdatin ibratan sai soka allura ga kowane kulli na sama ibratan sai kaba allura ala suratul mustafa ga hoton manzan Allah suran manzan Allah wa fa'ala shay'an min asir sai surkulle yanfuku fiha yana tofi a ciki ana nan ko hatta maribar rasul manzan Allah ya rashin lafiya maraban shadidin rashin lafiya mai tsanani sai ana yamma irin yanzu sai manzan Allah ce a tashi ayi asuba tashi ayi asuba kaga abu ya ɓaci wani halalai jibril rashin lafiya ya tsanani sai ga jibril ya zo mai wa ma'ahu malakun akhar yana tare da wani mala'ika faƙalar malak sai mala'ika ya ce ma balun rajul menene halin wannan mutum ƙalar akhar sai gudan ya ce huwa maqbubun ai mashurun ai an mai sihiri mala'ika biyu ne sai ya ce menene halin wannan sai gudan ya ce an mai sihiri ne ƙala mala'ika ne ce man saharahu wa mai kwarce ƙala mala'ika ya ce labi dumlul asam ƙala ya ce wa aina sihir ina ya sa wannan sirkullan ƙala ya ce fi biri zi arwan wannabi sallallahu alaihi wasallam ya smau annabi da yana kwance bawan Allah yana saurare kawai kallon su da yake farsala alaihi aliyan annabi da ya jiya sai ya tura aliyu ya dula ishara a kira aliyu ila albir annabi ya jiya sai aka tura sai na aliyaje rijiya bir bi arwan fada halal bir sai na aliyaje ya suye ya yi nuta a cikin rijiyar nan ko waje da sihir sai ko ya samu wannan surkulle a tarafi ma'il bir har ya saki tasiri ya saki dahi a ruwan rijiyar hatta allama albir har ruwan rijiyar sara kaddam ya koma yadda ka san jini fasta haraja sai na Ali ya fito da suratul Mustafa mutum butumin manzan Allah hoton da aka yi na mutum butumi na manzan Allah wai da ashrata uqulatan da kulli sha daya wai da ashrata ibratan da allura goma sha daya fa ata biha ila nabi yazo da ita wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazala jibril sai jibril ya sauko bi hataini surataini da suran nan guda biyu suratul falaqi khamsu ayat suratul nas sittu ayat adadu hadha ihda asharata adadul uqadi wal ibar allati fisir kaga adadin ayoyin sha ɗaya adadin kullin nan da yamma tohi adadin alluran nan goma sha ɗai allati fisir wanda ke cikin sihiri faƙar al-mustafa manzon Allah ya karanta falaki da nasi kullama qara ayatan da ya karanta aya ɗaya in hallat uqdatun sai kulli guda sai walwale da kai ne wa kharaja ibratun ut sai aga allura guda ut ta fita fa hasal mustafa bil afiyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya samu lafiya fi mahallin min jasadihi a wurin jikinsa hatta qara'a duk inda aka fitar sai da sauki hatta qara'a ihda ashrata ayatan har ya gama karanta ayan nan goma sha ɗaya faka annama nushita min iqal ka ce an kwance shi daga dabaibai fabari amin dalik shikenan sai annabi ya warke min dalikal marad daga wannan rashin lafiyar wa fa an sahir ya ce ya yafe ma labidu an yafe mai lam ya ta'arrab lahu maza Allah bai gitta ya ce ai mai kaza wace ku kyale shi kawai ko shi da Allah dole an yi sa'a bai hude ne to za a mai ya isa cewa shi bai hude ne kwana nawa ne kaga kwana nawa loma bako shi inna Allah gabani sharahu Allah ya isan mani inji annabi ko bashi Allah ya isan mani daga sharrinsa fala ahtaju li an uthira fitna banda bukata in tada fitina yanzu in lace ne wani abu tunda su ba su san abin da ya ba ya je yayi abu ne boye cikin tsohuwar rijiya Allah ya turo mala'ika du sun yi abin da suka yi Allah ya ban dama na ji na tura sai na ali jibril ya zo da aya an yi an walwale sai ne nan kawai wal mustafa sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah sara kullama arada an yanama duk sadda zai bacci qara'al bil ikhlas wal mu'awwidhatayn daga ran nan manzo Allah bai taba yadda ya kwanta ba sai ya karanta qul huwallahu ya falaki ya nasi in ya karanta wayan fito sai ya tohi sai towa ma hannuwansa ala sa'ir jasadi sai shafi jikin shi sallallahu alaihi wasallam shawai yace na bada wannan fa'ida man dama ala hadha la yadurruhu sihr duk wanda ya dawwama na yi izini ga wannan wanda zai kwanta ya yi kulhu wallahu ya yi falaki ya yi nasi ya toha ga hannuwa ya shafe jikinsa inda ya samu dama duk wanda zai mai sihiri bai cutar shi wala ayyu amali sharrin qusida bi duk wani aiki na sharri da aka nufato shi bai cutar shi kasan shi Allah ya kasa mutane kashi inna minan nasi mafatiha lil khair مغاليق للشر وإن من الناس مغاليق للشر وفاتيها للخير فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر shi Allah da ya mutane sai waɗannan mutane duk inda ka ga alkhairi to su ka buɗe shi wasu mutane kuma duk inda sharri yake sai a ce a nemo su wani annabi ya ce wanda duk alkhairi a ce ba mu ga wani ba Allah harka arziki ba mu ga wani ba annabi ya ce wannan ɗan aljanna ne amma duk wanda wajen shari'a ce ikon Allah aiko ba mu ga wani ba wanzu Allah ce wannan ya bani ya lalace shine shehu ya faɗa a Kano shehu radiyallahu anhu yace annasu min bidayati al-khalqi ila yawmina hada mu'askaran mu'askarun lirrahman wa mu'askarun lishaytan tunda Allah ya duniya halitta kaf rabanin su biyu inji shehu waɗannan na rahmanu waɗannan na shaydanu sai nan kawai da haka duk wanda yake na rahmanu don zai kwanta ya karanta ƙulwar lahu falaki nasi ya tofa ya shafa ga jikinsa don ya nemi tsari ga mu'askaru shaidani shi ma shaidan na cin na iyakai ne don ba zai yadda ba قل أعوذ برب الفلق ولما كان هذه الموجودات جميعا في طي العدم فالحق أخرجها من العدم إلى الوجود والمخلوقات كثيرة عالم الخلق وعالم الأمر أي الملك نعم da wannan halitta ta kasance duka da ba ta da ba komai wata rana manzo Allah yana cikin sahabbai kawai sai aka ji yayi nishi da yayi nishi ma'arifa za ta yi to sai ce kana Allah wala shi a ma'a da Allah shi kadai ne ba kowa ba komi da sai Allah sai sai na Ali ya ce wa huwa al'ana alama alaihi kan a har yanzu ya rasulullahi ba kowa ba komi sai Allah har yanzu haka ake sai annabi ya kyale shi kawai domin koma can magana annabi dai kaga halitta da ba kowa ba komi akhadaha Allah ne ya bayyana da ita min al'adami daga babu ila alwujudi zuwa ga kamar akwai wal makhluqatu kathiratun halitta mai yawa ce amma dukkan shi biyu ce kuma duk yawa halitta yadda wani ya taba kacici kacici yace daga gusau har sakkwato wa san ice ko kala nawa ne sai wani ya taɓa ya ce kala biyu da busasshe da ɗanyi a su ne kawai to wai shine shehu ya kawo shi malam duk halitta kaf tana da yawa amma kashi biyu ce halitta kashi biyu ce alamul halki alamul amri alalahul halku wal amr shikenan Allah na da alam alam alam alam alam alam to amma halitta duka in ka kasa su halittar da adda jiki kana iya gani kaga wannan fila kana ganin ta wannan gwalab kana ganin sa wannan mutum kana ganin shi wannan waya wannan littafi duk abin da idon kake gani shi ake ce ma alamul halki halitta mai bodi ga ice can muna ganin shi ga bene nan to sai alamul amri alamul amri kuma duk abin da ba gani duk abin da idon ka bai gani shi ake ce ma alamul amri ala lahul khalqu wal amr Allah shi adda alamul khalqi shi adda alamul amri Ishau ya ce in ba gane ba, ai almulku wal malakut. Shi adda mulku, shi adda malakut. Alamul mulki ga yanan waɗanda aka mallaka. Alamul malakut mala'iku ba mu ganin su. Au ko ko algaibu was shahada. Abin da ya buya ai ba mu ganin shi. Was shahada abin da ya bayyana. Bayyane boye. Au ko ko ad-dunya wal akhirah. Abin da ad-duniya da abin da al-lahira. au ko ku alhissu wal ma'ana bayyane da boye wai shita in ka ga dama kuma qulta yasalunaka anir ruh qulta ka ce ar ruh wal jasad rai da jiki kaga jikinka ga ana gani amma ruhinka ko naka baka san da yake ba fari ne shin fari irin na nono ko fari na ruwa hasan farin nono daban fari na ruwa daban fari na ruwa fari na nono farin wata sannan mulmulalle ne ko fokwana ne sannan taushi gare ko kaushi duk baka sani ba falamma akhadha Allah hadhihi almawjudat da Allah ya bayyana da wannan halitta min laylil adam daga daren babu shi babu dare ne nasaba to sai ya dace bi an yi shabbiha bi laylin sai ya kamanta shi da laylu shi dare aka ce mai lailu sabda mu ne kharaja shine sai fito lai bilailin kharaja subuhu gari ya waye a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari da ubangijin duhun dare da kaje falaku to ai cikin dare ne asuba ka bullowa ko cikin duhun dare ne da ai a salatu ana nan kawai sai ka dinga gani a hankali a hankali au sai ga haske daga cikin dare ne asuba ka fitowa daga babu ne samuwa ke bayyana da ba ka to yanzu ga ka wala a'udhu bi rabbil falaq rabbus subhi ubangijin asuba falaqus subhi wayewa gari lamman shakkal fajar shine samuwa da samuwa ta bayyana da alfijir ya bullo shine halitta ta bayyana wal fajr yace infijarul awwal wanta sharar dau haske ya bayyana ɓau intisharan watsuwa la yarju ila zalamin wanda bai komawa zuwa ga wani duhu hadha huwa sub shi ake ce ma asuba Allahu huwa alladhi khalaqa hadha to Allah shi ya samar da asuba din nan hakika muhammadiya bi rabbil falaq min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta min sharri kulli ma khalaqa Allah Allah ka tsare mu daga sharrin duk abin da ka halitta almawjudatu qisman kashi biyu ne qismun arin min shar kashi daya ya kubuta daga dukkan sharri ka alamil amr kama halittar rayuka la sharra fihi ba sharri a cikinta wa qismun akwai wani kashi fihi shar akwai sharri a cikinsa wa huwa alamul khalqi alamul khalqi falihada don haka ne ista'ada billah annabi ya nemi tsari Allah ya tsare shi min sharri ma khalaqa daga sharrin duk abin da ya halitta wa min sharri ghasiqin idha waqab ina neman Allah ya tsare ni daga sharrin duhun dare lokacin da yayi tsananin duhun kullu ma yajri min ash-sharr duk abin da ke gudana na sharri ko daga sharrin duhun dare sadda ya shigo shine kullu ma yajri min ash-sharr Allah ka tsare mu daga dukkan abin da ke zuwa ya dawo na sharri fi hadha al-alam ghaliban a mafi rinjayen lokaci bal ghaliban mafi yawan rinjayen lokaci sharri yudabbaru ana shirya shi fi zalamin layli cikin duhun dare mafi yawa sharri in za a yi wani mitin na sharri to cikin dare ake yi ولهذا خص ذلك الوقت شيء سايكيب أن تدري بالذكر ده أنبتو غاسك شر دري إذا وقب إن يدلم أي من شر الليل الله تريم شر دري إذا أسلم سد يدلم ومن شر النفاثات في العقد الله كتريم لك شر ما يتوبن ما يوان توبن في العقد أتكن كل نسر كله السهرة مدبا كبنات لبيت kamar ‘ya'yan labidu allati yanfusna bi sihir waɗanda ke tofi da sihiri fil uqali a cikin kulli wa min sharri hasidin idha hasad Allah ka tsare mu daga sharrin mahasadi in ya motso da hasadar shi wa min sharri kulli hasidin Allah ka tsare mu daga sharrin dukkan mahasadi idza zahara hasaduhu sadda hasadar tebut idza zakara al-hasad idza dhukira al-hasad da an ambaci hasada la yuzkaru shay ba'dahu ko la yadhkuru idza dhakara al-hasada in Allah ya ambaci hasada la yadhkuru shay'an ba'dahu bai ambatan wani abu bayan shi shikenan an gama sharri fa huwa hasada akbarul kaba'ir shine mafi girman kabira saboda ita hasada da Allah ka kai kana jingina ma Allah zalunci Allah ni ya kamata ka ba kabbawa ne ala kulli man bata li hasida wa tadri ala man asata al'adab asata ala Allah fi hukmihi لأنك لم ترض لي ما وهب وكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب شي mai hasada ba shi kawai da Allah ya kai ji hasa da an ce da maka dan hasada an gaba da kai kuma kaga da aka ji ta ka ce kamin sharri hasidin idan hasada wa fauka jami'i shurur hasada ita ce ruhin dukkan sharura la sharra mithla al-hasad shau ya maimaita ba ba sharrin da ya daidai da hasada qala al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi da shehu kullun in zai ambaci manzo Allah yana ce ba qala al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam إلا الحسد كاد أن يكون كفرا كنجن كرس حسدا تكوما كافرش gaskiya ma ba kafiri bane amma yana gab da kafirci ista'ala almusta'iz mai neman tsari ya nemi tsari bismillah da sunan Allah min sharri jami'i khalqihi ya tsare shi daga sharrin dukkan halittarsa hada kana yadkhulu fihi al-layl kaga dare ai yana cikin abin da Allah ya halitta وما جمع الليل ده أبين ده دري تارو وما وكان يدخل فيه اللباطات في الوقت ما يتوفي أتكن كل سو كل وكان يدخل هنا شقا فيه أتكن أبين ده الله هلتا وكان يدخل فيه الحاسد إذا حسد dan hasada sanda ya bayyanar da hasadarsa shi ma ya shigo cikin abin da Allah ya halitta walakin khassahum bi dhikr amma ya keɓance su da ambato nan ihtimaman bi sha'anihim saboda himmantuwa da sha'aninsu wal hasad min al kaba'ir al mubiqat hasada dai tana daga kabira guda 70 din nan wadda wanda ya mutu yana aikata daya amma sai ka mutu kana yi to ba alƙawalin gafara tsakaninka da Allah amma komi kabirar da haka in dai ka tuba shikenan ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الموبقات من هلك باوا وكان أن يكون كفرا mai hasada kingin kanan ya kusa ya koma kafiri wal hasid la yasud dan hasada bai shugabanci mai hasada bai shugabanci yaqulu al arab larabawa ma suna fada suna al hasud la yasud mai hasada bai zama shugaba li'anna al hasida domin mai hasada arada azdal haƙi shi ba Allah yake ma juyin mulki Allah ya aje ni'ima nan sai ka zo ka ce ma Allah baka yadda ba lalle sai na tube ta daga nan in kawo ta nan kaga shi mai hasada Allah ne yake ma juyin mulki al insan mutum jubila ala na'am furhib bawa bawa bawa giyati da ghairihi jibila shi mutum an halicce shi ala kurhi tawagiyati bai san dodanni wasu ɗagutu wani abin bauta nafsu ne duk abin da za a bauta ma Allah ɗagutu ne shi ɗan adam to yadda Allah ya shi yana kyamar wani ɗagutu da gairihi ga waninsa shi yasa wala tajiduhu ɗan adam amma yadda Allah ya shi in kaga mutum ya saba ma wannan to baiwa ce daga Allah amma yadda Allah ya ɗan adam to dan adam bai son ya bi gairahu ya bi wani ne shi yadda Allah ya dan adam asalin halitta shi to bai son a ce yana bin wani shi dan adam kujerar da yake nema wata Allah shi yasa shi fir'auna sai da ya karfin hali kai da ran shi ta kirari ya ce har zai ya ce shine ubangijin ba sun haɗe ba da shedan shedan ya ce mai mai gida ya ce wani nan shedan ba kai ka shata wannan hanya ba shedan ya ce a'a ya ce duk shedan shi ya ce ka ji na ce ni ubangiji ne ba ka shi fir'auna ya hau babbar kujerar wala ta ji duhu ya tsiya ugairahu ba za ka samu ɗan adam ba yana son ya bi waninsa illa li sababin sai da sababi sai dole bai za zala sabab in sababin ya gushe zalatu da'atu sai wannan da'a ta kau wallahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala bal wancan kare haɓawa iyata ne ba ba gin ba ga- ba digo bane don wannan ba'a ta fasara bal insan ko wani mutum jubila an halicce shi ala kurhi tsawa'iyati shi yana kyamar a ce ya bi wani ba tsawagiyati ba shi dan adam to yana kyamar a ce yana bin wani yana alin halitta bisa kin biyayya da gairihi ga waninsa wala ta duhu ba za ta samu mutum ba yuti'u gairahu ya bi wani nai illa bi sababin fa idza zala sabab zalat da'at waccan qawaiya ne wannan da'a ta kau wallahu tabaraka wa ta'ala Allah ma Allah huwa alladhi awjadana min al-adam to Allah fa shi ya samar da mu daga babu wa ruwahuna biyadihi sannan rayukanmu suna hannun shi yanzu yana ikrabar su wa ruzaƙuna minhu arzikinmu daga wajen shi yake tabaraka wa ta'ala yu'ina hadha min al-fadli wa yastahiqqu al-ibadata minna yu'ina hadha amma tare da haka ya ba mu wannan min al-fada'il falala wa yastahiqqu al-ibadata ya cancanci bauta minna ya cancanci mu bi shi فإذا لم يكن يجري إلينا أي نفع أما ضد هكا shi ya samar da mu daga babu rayukanmu na hannun shi arzikinmu na hannun shi falala shi ka bamu to da Allah bai mana komai fa fai na lam yakun yujri ilaina ayya naf'in da Allah ba bai bamu komai na amfani la nabi ba mu bi shi ba shi yasa ma ita ce ku yi kaza zan baku aljanna ku yi kaza akwai kaza ku yi kaza zan yi muku kaza wai Allah tare da shi mu amma sai da ya kawo aljanna ya gitta sai da ya kawo in mun yi ɗaya zai nunka mana in mun yi ɗaya zai mana goma har ɗari bakwai in dai mun yi zai mana shi ya sahu muka bi shi idan alhasudu la yasudu dan hasada mai hasada bai shugabanci al-insanu ya sake dawowa shi dai mutum la yuti wa insanan ba za ka taɓa ganin yana bin wani ba wani mutum ba aushe an ko wani abu ba ma duk yadda yake illa sababi illa li sababin dole akwai sababi amma bashariya cewa yake ce albashariya la tufariqu lil insan sanda annabi nuhu yace inna ibni min ahli Allah ga dana nan ah ina ruwan nuhu da nan shi ji halitta da aka ce sai annabi nuhu ya ce Allah inna bni min hali sai shi ibrahim nan ya ce a suratu hud ya ce albashariya za tu fariƙul insan wata shi dai mutum to yana nan mutum dole duk hususiyarka wata rana sai mutum taka ta ɗan bijiro jirin annabi nuhu za a halaka halitta kaf amma shi ta ɗana ya kai Allah ce a innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilm inni aizuka an takuna min al-jahilin Nuhu ina maka wa'azi fa kakka zama cikin waɗanda ba san ni ba fa faman arada izalata zalika sabab to duk wanda ke son ya gusar da wannan sababi fakan arada azla zalika almuta to yana son ya tube wannan abin bin ne in kana al-insani yabkhalu bi nafsihi idan mutum na rowa da kansa wa yahsudu fadla ghairihi yana hasada baiwar da Allah yamma wani fala ya kunu sayyidan matbu'an abadan ba zai taba zama shugaba ba ba za a bi shi ba shi har abada wal hasad la yadurru illa al hasid sana hasada ba ta cutar kowa sai shi mai hasadan kullu ma fa'ala al hasidu duk abinda mai hasada ya aikata fi haqqil mahsud a cikin haƙƙin abin hasadar ya kasudu durrahu yana nufin cutarsa ne kawai to yarji burra sai cutar ta koma alal hasidi ga shi wannan mai hasada galiban mafi rinjayen lokaci fali hada don haka ne tajidul arab sai kake samun larabawa shehu ya buga misali da larabawa sau biyu da ya ce alhasud la yasud larabawa maganganun su duka na hikima ne sai ka ji larabawa ya kulu suna ce kulu suna cewa ma ra'ayna zaliman ashbaha bil mazlum min alhasid ba mu taɓa ganin azzalumin da amma ya yi kama kamar shi an ka ƙwara kamar mahasadi shi ɗan hasada shi ne azzalumi amma sai ka zaci kuma shi an ka cuta saboda kullum baƙin ciki kullum damuwa kullum takaici kullum ƙyaci to bi an kai mai to abin da an kai mashi saboda dai yana hasada yana faɗa da Allah ne ya tasarrafu يتصرف ينا في جيراوة وتصرف وتصرفاته تضره دائما تصرف انسى شي yake cuta dawwame fa yazdadu gadaban sai ƙara hushi wa hasadan da hasada wa ila al-abad har abada alhamdulillah in mun fara wannan ba za mu iya kai karshe ba gobe za mu sauka insha Allah kuma mu rufe karatu mu sauka a cikin safin fati'u الحمد لله رب